بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد السادك الوعد الأمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau muna biyu ga watan ramadana a alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun haɗu a wannan masallaci na juma'a a daidai lokacin da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda a jiya mun karanta wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyuminu bi la'allahum yarshudun mun fassara wasu wato abubuwa da yawa da ya shafi aya din amma muhimmin abinda wannan aya take isarwa shine addu'a wato babu wani abin da mumini zai same shi wanda wannan abun ya fi ƙarfin addu'a a duk lokacin da wani damuwa ya dame ka manzon Allah ya ce mana inna Allah yuhibbul mulhina bid-du'a Allah yana son masu naciya wajen addu'a yau ka yi gobe ka yi jibu ka yi kuma karka kosa da haka a addu'a yana da sharruɗan da ake amsa shi sannan kuma akwai abubuwan da yake hana amsa addu'a wanda dukkan malamai sun fitar da wa'innan abubuwa daga cikin abubuwan da suke hana amsa addu'a shine cin haramun cin haramun yana amsa yana hana amsa addu'a zunubanka in suka yi yawa za ka yi ta roƙa ka yi ta roƙa amma ba za a kalle ka ba ba za a saurara maka ba idan ba mu manta ba a wannan hadisi na Abu Hurairah da Allah yake inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban a ƙarshe ne hadisin yace thumma zakara ar-rajula sai ya ambaci wani mutum yutilu safara yana tsawaita tafiya ash'asa aghbara yayi kura yayi manduk yana cikin datti gashinsa ya sun mulmuke ya muddu ya daini ila sama'i yana daga hannunsa sama yana ce ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi yana roƙon Allah amma wa mat'amuhu haramun abincinsa haramun ne wa malbasuhu haramun tufansa haramun ne wa guziya bil haram an masa guzuri da haramun annabi ya ce fa anna yustajabu lahu ta yaya za a yi a amsa masa addu'a ya ci haram ya sha haram kuma hadisin alaman hadisin yana nuna maka cewa haramun ba ta wadatar da mutum tun daga shi nan ash'asa akbara idan ka biya ma duniya akan son ranka da son zuciyanka to za ka bautar da kai ta wahalar da kai kuma ka je ka isa zuwa ga kaddaran da aka kaddara maka baka isa ka shige wannan kaddaran ba Allah yana cewa cikin hadisul qudsi ibn adam irda bima qasamtuhu laka fa idza fa'alta zalika arahta nafsaka wa arahta badnak ya kai dan adam ka yarda da abin da na kaza na arziki na maka wannan naka ne kar ka daga hankalinka akan abin da ban baka ba kar ka daga hankalinka kai ta kallon na wani idan ka yarda da abin da na kaza na arziki na baka arahta nafsaka wa arahta badanak ka hutar da ranka daga damuwa da hawan jini sannan kuma ka hutar da jikinka daga fafutuka da ka yi iya abin da za ka iya na nema sai ka jira kaddara kuma amma Allah ya ce wa illa idan ba ka yarda da abin da na kasa na baka na arziki ba kace sai ka yi faɗi ka tashi dan ka janyo haram da kaza da kaza Allah ya ce to la usalli danna alayka ad-dunya tarkudu fiha rabta ad-dawab al-barriyya thumma la yakunu laka fiha illa ma qasamtuhu lak sai na ɗaura duniya a kanka ma'anan ɗaura duniya a kanka da a ganka kullum kana fice cikin hayyacinka sannan kuma ba za ka samu komai ba sai abin da Allah ya kasa ya baka ɗin to mafi yawa muna gaggawa komai Allah ya yi shi da lokaci wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamman tun ranar da aka zo hura maka rai a ranar aka kasa maka komai kwanakinka na duniya arzikinka abinda za ka samu duk wani abu an riga an rubuta maka to yana da kyau kullum muna ba maran mu haƙuri akan duniya duniya ba a ƙoshi da ita mu sani wadata ba shine sabin dukiya ba wadata shine wadatar wadatan zuci shine wadata da za a tara maka duniya a gaban ka gaba daya to wannan duniya ba za ta koshe ka ba duniya ba ta koshin dan adam duniya ba ta koshin rai amma idan ka yarda da Allah ka yarda da abin da Allah ya kasa ya baka to ko gauta kake sayarwa asirin ka zai rufu amma idan kace sai ka tara to zaka bauta mata kai ta tara ta kuma baka yi saka cinye ta ba kuma ka mutu ka barta ma Allah inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha Allah yace kasa duniya da abin da yake cikin ta mu muke gaje ta duk wahalan da zaka gama na babutukan duniya ka karbo haram ka karbo wannan ka tara a banki ka tara a gida ka tara kaza ka tara kaza karshen ta ka mutu ka bari ma Allah Allah ya maida ita wajen wanda ya ga dama sai sama aka kira ta da malu sabila da yau tana hannun wannan ne gobe tana hannun wancan yau tana hannun wannan ne gobe tana hannun wancan don haka ka hakura wadata shine wadatar rai duniya kuma sai ka yi faɗa da ita ka yi ka nemi yadda za ka kuɓutar da kanka in ba haka ba za ta hana maka bautan Allah ta mai da kai bawanta kuma ka ƙare a bawanta kuma ba za ta wadatar da kai da komai ba Bukhari yana faɗa mana wara'iha dangane da nafsu wara'iha wa hiya fi a'mali sa'imatin wa in hiya sahalat al-mar'a fala tusani kam hatta nafsu ladzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri anna thumma fi dakani to da yawa takan kyautata daɗi wa mutum ka ganta gashi nan kamar in ka same ta shi kenan sai ka gama damuwa ka haɗa nan ka tara can ka gina wannan ka yi wancan ka yi wancan sai rana ɗaya duniya ta bayyana maka a ainihin suranka ka gane cewa tsohuwar makira ce irin yadda mai yaban ibn nafi ya faɗa cikin daliya ya ce mata haizabunin irkiri tsohuwar makira za ta bayyana a sufan budurwa kyakkyawa ta shagaltar da kai ga barin Allah ta shagartar da kai ga barin sallah ta saka ka kullum kana hankoranta kana bautanta dare ba bacci da rana ba bacci ba hutawa kai ne a Dubai kai ne a America kai ne a London kai ne kaza kai ne kaza me za ka yi da abin da za ka karan faɗi wannan miskinin da yake anguwan kun yake zaune yake bara ake baki naira biyar naira goma ya fi ka hutun zuciya zuciyansa yana huce idan ya ya koki shi kenan sai ya haƙura don haka ba za mu iya ma duniya ba jibrilu ya zo gurin manzon Allah manzon Allah ya tambaye ni ce jibrilu jibrilu ka taba dariya ko yace ai ina dariya dariyan da nake ma dan adam nake dan adam har ya ƙara rayuwarsa yana neman abin da Allah bai halitta ba a duniya dai Allah bai halicci wannan ba jibrilu yace annabi yace menene wannan kuma sai jibrilu yace hutu wai dan adam shi kullun yana neman ya huta ne to a duniya ba a halitta hutu ba duniya ita juyi juyi ne gurin da kake ganin idan ka je wannan gurin hutu ne sai ka je wannan gurin ka ga ba hutu bane wani step din ne wai akan ce next level ko to wani next level ne na na wahala na kuncin rayuwa zaka ga samari kullun dumudun mu yi aure to wanda suka yi auren suna ce kai sai sun haɗu suke kokawa amma idan suka ga kuma in suka ga kuma wanda bai da mata sai kaga suna suna kokarin ya shigo shi ma ya san abin da ake ciki ya shigo shi ma ya san abin da ake ciki yaro kullum yana buƙatar in girma in hau mota in yi kaza in yi kaza shi kuma wanda ya girma yana ci da da mana na komo karamin matashi to ita rayuwa duka ba a iyar mata sa'adar rayuwa kenan ka rike manzon Allah sa'adar rayuwa kenan ka bar bauta ma duniya ka koma bautan Allah idan ka bar bauta ma duniya ka koma bautan Allah to ka samu najahi duniyan ka ne nesa gwargwadon yanda zaka samu halal wanda zaka toshe bukatuwanka na duniya sauran neman ishba'u rakabatin nafsi kuma wannan ka bar shi nafsu nafsu ba zai yi ka kosar da ita ba idan ka ce za ka biye maranka akan matakan da take daura ka to za ka kai ka ne zuwa ga halaka shi za bukari yake faɗi cikin at-tahziru an hawa nafsi yake wa sirif hawaha wa hazir an tuwalliyahu kai iya kokarinka kana hana nafsunka abin da take so ka ji tsoron kada nafsu ta mallaki zuciya wato kan ranka ya mallaki zuciyanka idan ranka ya mallaki zuciyanka ka halaka ka gama halaka gaba daya sabila da zuciyanka ba za ta aikata komai ba sai abinda ran yake so rai kuma shi annafsu majbulun ala su'il adab shi rai kullum baya karkata zuwa ga aikin nagarta ya fi karkata zuwa ga abin da zai biya bukatansa na sha'awan rai ta kowane hali to zuciya kuma in aka cika zuciya da tsoron Allah aka cika zuciya da nagarta lokacin da nafsu ta tuzgu tana bukatan ta ta ƙetare iyaka to zuciya kuma sai ya dawo da ita kan hanya amma lokacin da nafsu ta fi ƙarfin zuciya ma'anan haka shine ranar da bawa ya fara aikata sako to wannan ranan yakan shiga damuwa kamar wanda bai taba zina ba duk ran da yayi zina to ranan zai fada a damuwa da fargaba zai yi ta tunawa to amma wanda yayi zina so ya so biyu yayi shi na adadin kwanaki in yayi ma yakan ji daɗi ne kawai shi ba komai sabila da mene sabila da nafsu ta mallake kalbu ta mallake zuciya mutum ba zai ji ma nadama akan mummunan aikin da ya aikata ba dan haka sabon Allah yana hana mene yana hana amsa addu'a saban Allah yana daga cikin abubuwan da yake hana Allah ya amsa ma bawa addu'a daga cikin kuma abin da ke sa a amsa addu'a kuma suna da yawa sharuɗan da zai sa a amsa addu'a daga cikin sharuɗan da zai sa a amsa addu'a shi ne addu'an ya ƙaddara a zuciyarsa Allahu ta'ala yana da ikon ya ɗauke maka wannan buƙatan nasa kana jin cewa Allah na da ikon ya ɗauke maka wannan damuwa dan Allah yana bukatar ka tsarkake shi Allah baya son ka kalli bawa sai yasa Allah ya faɗa wa sayyidina Rasulullahi ya faɗa wa Abdullahi ibn Abbas yace ya gulam ihfazillah yahfazuk ka kiyaye Allah Allah sai ya kiyaye ka ai sai yasa Allah yace falyastajibu li in suna son na amsa muku to su ma su amsa min su yi imani da ni su kiyaye dokokina su aikata umurnina idan suka yi wannan to ni ma zan amsa musu falyastajibu li wal yu'minu bi su amsa mun kaman yanda ni din nace zan biya musu bukatun su to su ma su amsa mun nawa kira to kaga yana daga cikin sharuɗan amsa addu'a ne ne ka kaddara cewa a zuciyanka Allah ne mai yin wannan abun ba halitta ba halitta ba zai iya maka komai ba da duk al'umma kaman yanda annabi ya faɗa law annal ummata bitama'u ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak da duk duniya za a taru domin a taimake ka a ceto ranka kai daya wallahi ba a isa ba walau ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak ba za a iya cutanka ba ba za a iya amfanin ka ba sai da abinda Allah ya rubuta maka in kai imani da wannan ka huta in kai imani da wannan babu ruwanka da mai gaba da shi ya je ya yi aikinsa aikin da aka bashi kenan ya yi ta gaba in ka shagalta da shi sai ya raba ka da Allah babu ruwanka da mai yabanka ya je ya yi ta aikinsa in ka shagalta da yaban da yake maka sai ya zuga kai za ka ji wani ne ka rabu da Allah ka zauna tsakani wato tsakatsaki irra'un nashi ghayatul la tudraku yardan mutane ba za ka taba riska ba da a ce akwai wanda zai riski yardan mutane da mutane sun nemi yardan Allah shi ya ba su numfashi ya mutu kaza ya mutu kaza kuma ba zai hana dan anjima su taka dukansa ba sai sun ga mutuwa su kama fari suna suna tsoro suna rajafi dan an jima kuma ka gansa cikin wargi to dan adam ba a iya masa to Allah yana son ka tsarkake masa zuciyanka akan komai kamar yadda baya son ka masa shirka a aiki to haka baya son a zuciyanka ka masa shirka a soyayya ka iya tuna Allah sannan ka tuno wani to Allah sai ya azabtar da kai akan wannan wani kwarai da gaske Allah yana da kishin soyayya kwarai duk lokacin da Allah ya ga kana tuna wani a zuciyanka wanda ba Allah ba kana ganin zai iya maka sai Allah ya jarrabe ka da wannan wani din yanda Allah baya son a masa shirka a aiki haka baya son a masa shirka a soyayya a zuciya wanda wanda yake shirka Allah baya karban aikin sa sannan wanda yake hada Allah da wani a zuciyarsa Allah baya fuskantar zuciya Allah yakan bar zuciyar ne Allah baya san zuciya misalin haka ba ga annabi Yusuf da annabi Yaqubu ba annabi Yaqubu tun annabi Yusuf yana dan karami aka jarrabe shi da san annabi Yusuf da wa Allah ya azartar da shi a duniya da Yusuf cewa asafa ala Yusuf ya asafa ala Yusuf wan ya bakin ciki wannan wani irin bakin ciki ne wanda har manzon Allah yake cewa wannan shi ke tabbatar da cewa ma al'umman annabi kawai aka bayar da wato la haula wala quwwata illa billah masu kawai aka bayar sabila da annabi Yusuf annabi Yaqub alaihi salam da damuwa ya dame shi ba wannan abubuwan yayi ta maimaitawa ba cewa yake wayyo bakin ciki na wayyo bakin ciki na akan Yusuf annabi Ibrahim da yake san annabi Isma'il da aka ce yanka shi yanka shi to duk abin da kake so idan ba Allah ba sai Allah ya jarraba ka akan wannan abu to ka koma zuwa ga Allah fafirru ila Allah fafirru ila Allah wannan shine tasawuf wannan shine abin da makamin al-ihsan yake karantarwa ka sake komai ka sake kowa ka je gurin da baka da wani mahanga idan ba Allah ta'ala ba shine kukanka shine bakin cikinka shine damuwanka shine komanka na rayuwa to anan ne zaka huta to a zuciyarka ka ji cewa Allah yana da ikon ya amsa maka addu'an ka yana daga cikin sharuɗan amsa addu'a sannan daga cikin abubuwan da yake sa Allah ya amsa addu'an bawa Allah ba ya amsa addu'an zuciyar gajili rafkananne wanda sai damuwa ya dame shi gudu gurin Allah bai san Allah ba ba ba zai yi sallah ba ba zai yi qiyamul layl ba ba zai yi kaza ba sai wata ja'iha da musiba ta same shi to anan ne kuma da kaga ya zo gurin Allah shi yasa Allah yake innal insana khuliqa halu'an idza massahu alkhairu manu'an idan alheri ya same shi sai ya hana shi ah lokacin da na ja wahala na samu kun sani ne ko ko idan mutum matansa ta aiwo ta je neman taimako gurin wani sai ce ni na ni na mata ciki lokacin da nake shan wahala ka sani ne wai za masa wani sharri idan kuma sharri ya same shi shikenan nan ne zaka ga ya koma zuwa ga Allah kuma a dauki talbi a yi masallaci da daddare a tashi a yi ta kama kame to Allah ya san masu son sa domin isan Allah kuma Allah ya san masu son sa domin kwadayin ni'imansa Allah ya san kowa Allah ya san kowa saboda da haka daga cikin abin da yake sabauta amsa addu'a shine mutum ya zama zuciyarsa kullum yana tare da Allah ta'ala to lokacin da ka fuskanci Allah Allah sai ya san da kai ta'arraf ila Allah fi shiddati ka san ubangiji lokacin da farraha'i kai ka san ubangiji lokacin da kake cikin walwala to shi kuma lokacin da kake kunci shi ma sai ya san da kai da fatan muna fahimta to sharuɗin suna da yawa ba za mu iya karanta su gaba ɗaya ba amma dai a koda yaushe mutum ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana yawan yin addu'o'i kuma yana yawan neman yardan Allah cikin harakatu nasa da takanatu nasa kuma akwai wani abin da mafi yawa wasu suna inkarinsa wanda sunansa al-istighasa kiran wanda ba Allah ba misali kace ya rasulullah ya rasulullah ya rasulullah kaga kiran annabi kake yi ko ka kace ya shaykhana tijani ya shaykh ibrahim wasu suna inkarin wannan to akwai guraren da tabbatattu ne wannan abun akwai kuma guraren da ya kamata mu jejjara lokacin da kace kace ya ya ya shaykh tijani ka kira sunan shaykh tijani kana ji a zuciyanka ba wani mai kudiran ya sarrafa wannan abin da kake ciki in ba shehu tijani ba wannan kuskure ne wannan kuskure ne ko ka kira sunan shehu ibrahim kana ji shehu ibrahim ne zai iya maka wannan kuskure ne amma ka kira shi da niyan wannan mutum mai daraja ne gurin manzon Allah wannan mutum mai daraja ne gurin Allah na kama kafa da wannan mutumin domin Allah ya biya mun bukata na wannan babu laifi ya faru da yawa ya tabbata cikin littattafai na magabata ya tabbata cikin littattafai ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istighatha da tawakkuli duka gaba daya kafan sayyidina Abdullah ibn Umar ya ya dan kware ma'ana ya ya ya kage ma'ana bai da lafiya kenan kafan nasa ya kage aka ce ambaci sunan wanda ka fi so Allah zai warkar da kai sai yace ya rasulullah sai kafan nasa ya miƙe wannan shine al-istighathatu bi rasulillah shi ne fuskantar Allah da masoyin Allah sai Allah ya yi don wannan masoyin wannan tabbatacce ne ko ko Abdullahi Khalid ibn Walid radiyallahu anhu a yakin Yamama menene taken yakin Yamama da wani abu suke ruguza kafirai a yakin Yamama Khalid ibn Walid idan ya fuskanci kafirai tare da jaruman da suke bayansa sai ya ce ya Muhammada sai wanda suke bayan sa masu ce ya Muhammada sai a fuskanci kafirai sai an baje su gaba ɗaya wannan sunan ka istighafa wannan dukka babu laifi ka kira sunan manzon Allah in kana cikin wani yanayi mu kan ma ba mu san kowa ba sai manzon Allah waye zai je gurin Allah ba tare da manzon Allah ba babu cewa Abdul Qadir Bilani yana cewa ya sayyidi ya Rasulullah tuzbiyali mali siwaka wala alwi ala ahadi يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد إني إذا مسني ضيم يروئني أقول يا سيد السادات يا سند yace duk lokacin da wata kunci da musiba ta same ni sai na ce ya shugabana ya shugaban shugabanni ya rasulullah sai a yayi min damuwa na Abu Hanifa yana ce ya sayi da sadati bi suka kafidan arjuri daka wa ahsani bi maka wannan duka istighatha ne wallahi ya khairu salati inna li qalbi mashukul la yarumu siwaka wannan duka neman samun kafa da manzon Allah ne wannan babu laifi to ina ganin sai mu kiyaye mu kula da kyau kada wani rudadde ya zo ya saka mu cikin rudu idan mun ce shehu tijjani ba muna nabi shehu tijjani ne ya iya ba shehu tijjani ma yana sarrafuwa ne da kaddaran Allah a'a in kuka ji mun ce shehu tijjani to mu a gurin mu shehu tijjani waliyi ne wanda Allah zai iya yi dai shi shine kawai sai muka yi kamun kafa da shi zuwa ga Allah domin Allah ya mana dan shi ba wai shi din shine zai yi mana ba babu wani wanda ya isa ya aikata wani aiki sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gabatar da fatan mun fahimta to ina ganin za mu je ga ayan gaba insha Allah kana maka Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفض إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تستعنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تعتدوا تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس آيات للناس لعلهم يتقون
أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون آه bayan Allah ya bayyana mana hukunce-hukunce wanda suka shafi Ramadan wanda Allah subhanahu wata'ala ya shigo da maganan addu'a an shigo da maganan addu'a ne sabila da a Ramadana wata ne na amsa addu'a da Allah ya ce shahru Ramadan allazi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu har zuwa karshen ayan sai Allah ya nuna babban abinda bawa yake ya kamata ya lizinta a watan Ramadan shine addu'a wa addu'a wa ko fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kenan ujibu da'watad da'i idza da'an sai kuma Allah ya dawo kan Ramadan din sabila da ayoyin alqur'ani suna da tanafus kwarai da gaske kowace aya tana tana dale da ayan da yake gabanta kuma tana dale da ayan da yake bayanta kamar yadda sarka yake sabila da gwanan cewa irin na maganan Allah dama ai alqur'ani dole ne ya zamo mai fasahan da zai zamo gagara ba dau sabila da wato magana ne na mahalicin harshe magana ne na mahalicin fasaha to wannan aya uhilla lakum laylata siyamir rafasu ila nisaikum Allah yana faɗan abin da ya halatta wa al'umma gaba ɗaya dangane da azumin Ramadan. da farko ya zamanto an haramta kusantar mace gaba ɗaya a Ramadan gaba ɗaya sabon manzon Allah ba su kusantar matansu tun daga farkon Ramadan har ƙarshe hakan sai saboda wasu sahabbai suna fadawa cikin wasu wato kusafurai sai kaga wani ya kusanci matansa sabila da bukata irin na na sha'awa sai kaga wani yaron gumi matansa a haka kuma har ya inzali to su kuma sahabbai tsakanin su da manzon Allah babu wani boye boye idan sun boye wa manzon Allah ma Allah zai bayyana wa manzon Allah sai da safa sai ya rasulullahi ni fa ga halin da na fada a ciki hakan ya faru da sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya faru da sahabbai da yawa ya zama kuma idan mutum yayi azumi yaje wato lokacin kan ruwa bai sha ruwa ba ya kwanta ya yi bacci to in ya yi bacci ko na awa ɗaya ne idan ya tashi ya haramta ya sake cin abinci to mashakkar tana da yawa yasa alhamdulillah mu nan fa mun samu addinin nan ne a bulis a cikin sauki ga sahabban da suka sha wahala suka sha yaki suka sha tsangwama suka sha kaya akan wannan addinin mu kuma bayan an gama komai da komai cikin sauki sai gashi Allah ya ba mu addini kaga sai mu gode ma Allah ta'ala sai kuma duk wanda zai taba sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shirya ma abin da zai faɗa ma Allah sai ya shirya sabila da sune suka samu rabon da ya shige tunanin mutum ya shige hangen mutum da gwagwarmayansu addinin ya iso gare mu wanda zai zaji sahabi ne yayi waye shi shi sahabin waye shi ko sahabi aboki ne ga manzon Allah almajirin manzon Allah ne muridin manzon Allah ne dan haka kuskurenka ya fi shawawanka kowane irin mai kyau kake da shi to kuskuren sahabi ya fi ne janka sabila da shi shalele ne ya rayu ne a farfajiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba sai Allah subhanahu wataala kamar yadda ya faɗa mana a ba yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra domin Allah ya saukake sai Allah subhanahu wataala ya shafe hukuncin nan na wato wato haramta ma mai azumi idan ramadan ya zo haramta masa kusantan matansa da kuma wato cin abinci bayan ya yi bacci sai aka halatta masa idan dai har aka sha ruwa zai iya kusantan matansa kuma idan dai har aka sha ruwa rana ta faɗi zai iya cin abinci har zuwa kullowan alfijir shine Allah ya faɗa mana uhilla lakum laylatat siyamir rafasu ila nisaikum an halatta muku wato daren azumi za ku iya kusantan matanku wato ku yi jima'i da su kunna libasun lakum wa antum libasun lahun ku zamo musu riga tufafi su ma su zamo muku tufafi wannan kinaya ne haka yakan faru kunna libasun lakum wa antum libasun lahun sai yasa wasu daga cikin malaman ma'arifa ma suka ce wannan ayan da Allah ya ce wa siyabaka fatahhir ka tsarkake tufafinka suka ce siyabu a gurin ba ana nufin riga bane irin wannan ba ana nufin irin wannan riga bane da Allah ya ce wa siyabaka fatahhir yana nufin zuciya ne ka tsarkake zuciyanka shubbiha thawbu bil qalbi an sukanta zuciya da riga sabila da yanda jiki yake gwama da zuciya haka shi ma riga yake gwama da jiki shi kenan sai aka shafe mushabbahun sai aka bar mushabbahun bihi zalla kaga ya zama to isti'ara ne kenan ya zama isti'ara tasrihiyya suka ce ai haka ya faru misali imru'ul qais yake cewa fa inda kuka sa'ati minni khaliqatun fa tilli siyabi min siyabi kitansin yana ce idan wani hali na miki wanda bai miki dadi ba ki cire riganki daga riga na sai ki huta ma'ana ki cire zuciyanki son ki sona a cikin zuciyanki sai ki huta ko ko ki cire zuciya na a cikin zuciyanki sai ki huta to akan ce sawwa ana nufin qalbi to nan ma da Allah yake hunna libasul lakum wato kusanci ne na na alaƙan auratayya Allah ya sufanta shi da libasu sabila da libasu saka shi ake yi kusanci na auratayya ma wato haduwa ake agwamu sai Allah ya sufanta shi da libasu kunna libasul lakum wa antum libasul lahum Allah ya alima Allah annakum kuntum tattanuna anfusakum Allah subhanahu wataala ya san kuna kuntata kanku kuna samun kuntata akan kanku wato kuna tahsanuna daga alkiyana ne to kuna ha'intan kanku a wasu lokuta wajen aikata laifukan kusantan matanku sai Allah ya so ya warware muku wannan sabila da mene mutum idan ya aikata laifi ya ha'inci kansa ne ba Allah ya ha'inta ba sai Allah ya tabbata wannan kusantan matansu da suke yi na afkawa cikin kuskuren haka din a Ramadana sai Allah ya siffanta shi da alkhiyana sai Allah ya ce alima Allahu annakum kuntum tahsanuna anfusakum Allah ya san kuna ha'i wato kuna ha'intar da kawukanku kuna ha'intar kanku fa taba alaikum amma sai Allah ya yafe muku ya karbi tubanku akan haka taba shine ne dawowa dawowa zuwa ga Allah lokacin da ka nisanta da Allah idan kai ka zama to ka tuba to ka dawo zuwa ga Allah kenan taba ya komo zuwa ga Allah sai ta Allah yana son tuba ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuhan Allah yana son ka tuba amma ba tuban muzuru ba ka tuba gobe ka koma kan laifi wannan ba tuba bane duk da cewa manzon Allah ya ce ma asarra man istakbara walau fil yawmi sab'ina marra da a ce idan dai mutum zai ce astaghfirullahi ko zai yi laifi ɗari in zai yi laifi ɗari a rana ya ce astaghfirullah ya ce astaghfirullah to bai zamo mai togewa akan laifi ba kai maimaita laifi so ɗari idan dai zaka ce astaghfirullah astaghfirullah Allah yana son haka Allah ya karbe ka shi babu abin da Allah yake so dangane da bawa kaman bawan ya nemi gafararsa ai ba laifi bane dan ka aikata laifi dama kai ne aikata laifi ne ba abu mamaki bane idan ka ga mutum yana aikata sako ba abu mamaki bane sabila da mutum an halicce shi ne a karkace idan ka ga mutum ya shiryu ne zaka ji mamakin yaya aka yi ya fi ƙarfin ransa ya sa ma ransa linzami irin linzamin nan da musari yake cewa من لي برد جماه من غوايتها كما ترد جماه الخيل باللجم ثم wanda zaka nima makin sa shine wanda ya iya sa ma kansa sarka da sasari ya hana kansa yawan aikata sabon Allah shine abun mamaki amma mutum dama gajiyayye ne ajiji ne da Allah ya halice shi gajiyayye sai ya halitta masa tuba in ka yi laifi ka tuba in ka tuba kuma sai a ce maka dan gata ne kai ana son ka inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutafakkirin Allah yana son ne tuba shi yasa ana son bawa ya kyautata da to tsakaninsa da Allah manzo Allah ya ce khaslatani laysa fawqahuma min al-khayr shay husnul zanni billahi wa husnul zanni bi ibadillah wa khaslatani laysa fawqahuma min ash-sharri shay su'u zanni billahi wa su'u zanni bi ibadillah ba wani laifin da mutum yake aikatawa da aka ce ai wannan wannan ya halaka ba wani laifi duk laifin da mutum yake aikatawa lokaci ɗaya Allah zai iya canza shi lokaci ɗaya akwai waliyai da yawa wanda masu aikata manya-manyan laifuffuka ne a lokaci ɗaya Allah ya canza su suka dawo kuɗubanci suka dawo a waliyai ma sai an ambace su sabila da tsaban tsarkin zuciyarsu kada aikin kai rude ka kaza mai aikata laifi in ka ga mai aikata laifi ka nemi tsarin Allah da aikata wannan laifi shi fa ka masa addu'an ne addu'an shiriya shi kenan amma idan ka zage shi manzon Allah ya ce in ta aibata shi da laifin ba za ka mutu ba sai an jarrabe ka da irin aikata wannan laifin shi kuma Allah zai shiryar da shi dan haka mu ji tsoron kutsawa wa bayan Allah mu ji tsoro kwarai da gaske نعم تو الله يسي علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم سي كرب توبانكم me sharuɗan karban tuba me sharuɗan karban tuba annadamu ala ma fata abinda abdurrahman abdurrahman al-akhbar ya faɗa annadamu ala ma fata kai nadama kai regret akan abin da ya shige wan niyyatu sannan ka kudiri a zuciyanka Allah ya uda ila zambin ba za ka sake aikata wannan laifi ba. Fi ma ba iya alaihi min umrihi a sauran rayuwanka gaba ɗaya ba za ka aikata laifi ba, ba za ka sake aikata wannan laifin ba. Za ka kudura haka a zuciyarka. Shi yasa Allah ya ce duk wanda ya zo min yana nema na wato wanda ya wanda ya fuskance ni wanda ya fuskanci ubangiji sai Allah subhanahu wata'ala ya yunkuro masa wanda ya taho ga ubangiji yana tafiya sai Allah ya fuskance shi yana sauri wanda ya fuskanci ubangiji na sauri sai Allah kuma ya fuskance shi yana gudu yana sassarfa sabila da Allah yana son bawansa ya tuba yana son bawansa ya kusance shi kwarai da gaske don haka Allah ya raba mu da laifin da za mu yi ba mu tuba ba duk lokacin da muka aikata laifi ya Allah ya ubangiji ka saka mana kwaɗayin mu koma gare ka mu tuba dan babu musiba kamar mutum yana aikata laifi kuma gafala ya hana shi ya tuna ya koma zuwa ga Allah Allah ya tsare mu zuwa ga wannan Allah ya tsare mu alim Allah annakum kuntum taksanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum Allah sai ce to fal'ana bashiruhunna yanzu kan an halitta muku bashiruhunna ku kusance su da jima'i bashara nan ba malamai sun ce ba ana nufin bashiru hunna na ko rungume su bane ba ana nufin haka bane sabila da malamai ma sun ce ai normal runguma baya karya azumi mutum dan ya rungumi matansa cikin ramadana baya karya azumi amma kuma runguma yana daga cikin dawa'i na sha'awa idan ka rungumi matanka kuma wani abu zai iya shigowa shi yasa mazhabin malikiya suke da sabbin zari'a duk wani abin da zai kusata ka zuwa ga aikata laifi to za su maka katanga da wannan abun su ce maka haramun ne maka je ga wannan abu su suna tilka hududullahi fala taqrabu hali kwata kwata kar ma ka kusanci iyaka na aikata laifi idan Allah ya ce nan gurin haramun ne a je wannan gurin to abin da ya shafi wannan gurin ma ya zama maka haramun ka je zuwa ga wannan wurin tilka hududullahi fala ta'taduha fala taqrabuha kar ma ka kusanta sai suka ce to Allah subhanahu wataala da yace alim Allah annakum kuntum kuntum taftanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna bashiruhunna ba ana nufin runguma bane a'a bashiruhunna an halatta muku ku kusance ku kusance su da jima'i sabiya da Allah yana kinaya Allah yana kinaya yakan ɓoye abubuwa sai ya yi ishara da rambi zuwa ga wannan abu ai mun lura a baya ma Allah yake uhilla lakum laylata siyamir rafasu kaga arrafasu wannan ma kinaya ne ba a sallaha ba to haka nan ma da Allah yake ba ruhunna Allah yana ishara ne zuwa ga mene zuwa ga wato abin da yake faruwa tsakanin ma'aurata idan muka duba wani ayan ma Allah subhanahu wataala ke cewa da ayan da Allah subhanahu wataala ke magana akan taimama Allah yake cewa in lamaskumun nisaa kaga lamasa anan wajen menene ba shafa bane jima'i ne sai Allah yake kinaya da lamsu to Allah yake fal'ana ba shuruhum daga yanzu an halatta muku ku kusance su wabtaqu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku malamai suka ce ɗa Allah yake nufi tunda kusanci tsakanin ma'aurata ne yake aifarwa aihuwa to wabtagu ma kataba Allah lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku ko ko wabtagu ma kataba Allah lakum ku yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta muku na kusantan junanku domin ku biya ma junanku bukata na garizan sha'awa sannan Allah ya kuma cewa wakulu washrabu ku ci abinci ku sha ruwa da idan kuka kai azumi idan mutum ya kwanta yayi bacci ya tashi bai halatta masa ya sake cin abinci ba amma yanzu fakulu washrabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr sai farin zare ya bayyana muku daga bakin zare daga al-fajr aka ce wannan aya sai zamanto wai wani sahabi zai saka zare guda biyu a karkashin matashin sa sai da yazo ga manzon Allah annabi ne fassara wannan aya shi yasa tafsiri mataki mataki ne akwai tafsiri wadda wato manzon Allah da kansa ya fassara akwai kuma tafsiri wanda Qur'ani ita take fassara wa innan ayoyin wanda take kiransa a tafsiru bil ma'thur ayoyin Qur'ani su ne shashi su suke fassara shashi akwai kuma a tafsir bi sunna hadisan manzon Allah su suke fassara wannan wato abubuwa kamar misali Allah da yake a tsayi da sallah kaga hadisan manzon Allah su suke suka zo suka bayyana mana awqatu salah ko kuma wasu abin da suka shafi ahkamu zaka ga Allah bai sarraha ba hadisan manzon Allah su da su su fassara wa'annan abu shi yasa a zamanin manzon Allah babu wani tafsiri da aka jama'a shi guda waje guda a'a tafsiri yana nan ne cikin rayuwar manzon Allah da maganganun manzon Allah da ayyukan manzon Allah sai kuma idan abu ya shiga duhu masahabbai kamar misalin wannan hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyad kaga da da ya shiga duhu da ya tambayi manzon Allah sai manzon Allah ce ba ana nufin fazari bane wannan Allah yana nufin har sai wato haske na alfijir ya keto daga bakin duhun dare to shine hatta ya tabayyana lakum alkhair kaga wannan tafsirin sai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ko kuma wani lokacin sahabbai abu in shiga musu duhu suna musu za su zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce kaza Allah yake nufi duk da cewa su larabawa ne to kaga daga abin da ya sauƙaƙe tafsiri a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwan akwai kasancewar su su larabawa ne kuma wannan qur'ani an saukar ne da harshen su kuma mafi yawa ayoyin sukan sauka sahabbai sun san dalilin da ya sa aya ta sauka sanin dalilin da ya sa aya ta sauka yana fassara wannan aya din kai akwai sahabu ma da yace ni din nan babu wata aya a alqur'ani face sai da na san lokacin da aka saukar da ita da ranar da aka saukar da ita ko da daddare aka saukar da ita sai na san lokacin da aka saukar kun san sahabbai wani kai akan manzon Allah wani lokacin suna gida ma za su fito a dare suna shawagi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fito ce to me ya fito da ku ku tafi gida ku tafi gida sabila da yanda suke da naci ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wallahi mu ma da a zamanin manzon Allah yake muke da an ga fitinannu akan kan manzon Allah to ba mu haɗu da shi ba gashi muna son sa muna muna muna muna kaunansa kuma wannan ba da'awa bane duk shahidi ya shaida da cewa shegunan mu Muhammadawa ne isassu ne akan kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mu idan ka zo mana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana neman ka tuce mu ma to ka zo mana da manzon Allah mu ahalul yaqini ne akan manzon Allah ba mu jiran wani ba mu jiran wani wani wani tawili akan manzon Allah ana ce manzon Allah to shikenan mun ji mun ji ko arne ne idan ya zo mana akan manzon Allah mun hadu anan shi yasa wasu suna ce mana wai menene ya hada mu da yan shi'a annabi ne ya hada mu da yan shi'a suna fitowa akan annabi mu ma muna fitowa akan annabi shikenan ranar maulidi ko ko kirista ne ya fito yace zai taya mu muna maraba da shi dan uwan mu ne ranar dan uwan mu ne sabila da ya fito akan annabin mu sallallahu alaihi wasallam su ma wahabiyan akwai ta gurin da muke haduwa akwai ta gurin da muke rabuwa da a ce ma duka kowane bangare za a samu insafi na adalci kowa ya tsaya akan fahimtarsa ba zai ci naman malaman wancan bangaren ba ba zai ci zarafinsu ba ba zai taɓa fahimtarsu ba da an zauna lafiya babu kashewa babu rayawa to amma sai fa an tsokani juna wannan ya ce wane ne wannan ya ce wane ne wannan ya ce wane ne wannan ya ce wane ne Allah ya saka wa magabatanmu su ne suka zaɓi shiru su magabatanmu da aka zo aka yi ta haura musu ana musu farmaki ana yaƙe su shiru suka yi samira da su sun yi imani duk abin da ka ga bawa yana aikatawa aikin da halama ta bashi ya je ya ta haushin kuma shi in ka tashi da aka yi magana ma a jawo riganka ka zauna to in iyayen mu mu ba za mu haƙura ba ba za mu iya ba mu eh zuciyar mu ba irin nasu bane sun fi mu kyakkyawan zuciya sannan kuma babu yanda za a yi mu zauna mu ga ana cin kashin bayin Allah mu ja bakin mu mu shiru da azaba ya tabbata a kanmu Allah ma yana ba da kariya wa mu'minai ina ga mu sai fa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr hatta wato hakkan al-fajr ya bayyana daga daga daga daga daga duhun dare a sumatin musiyama ila lai sannan sai ku cika azumi zuwa dare ko suka ce wai sumatin musiyama ila lai sai suka ce wai to mutum ba zai sha ruwa daga faduwar rana ba sai ya bari dare ya shige sai a ba ku gane ba ku gane ma'anan ila ba daga lokacin da rana ta fadi shikenan dare ya shigo shikenan an iso zuwa dare yanzu misali idan na ce maka na sayar maka daga nan misali ina da fili sai na ce maka na sayar maka filin nan daga nan wurin da na taka da kafana zuwa wancan bishiyar kaga da bishiyar da filin duka naka ne bishiyar ya shigo ciki zuwa wancan bishiyar to har da bishiyar a cikin filin to Allah dai ce kuma atimmu siyama ila al-layl ana zuwa faduwar rana shikenan dare ya shigo sai ka sha ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai sha ruwa yakan sha ruwa da abubuwa masu wato kayan bishiya haka nan samarat haka nan abubuwa danyu idan bai samu ba kuma yakan sha ruwa da dabino in bai samu ba kuma yake ina nufin buɗe baki kenan in bai samu ba kuma yakan yi buɗe baki da ruwa wasu kurɗi na ruwa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ki mutum ya je yayi sallah ba tare da yayi buɗe baki ba yaki kuma wannan lokacin buɗe baki din lokaci ne na amsa addu'o'i Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kada ku kuma kusanci mata lokacin kuna itikafi a masallatai kar ku kusanci mata duk wanda ya kusanci mace yana itikafi ya kada itikafi su shikenan bai da itikafi bai da wannan ladan na itikafi din itikafi kuma akan yi shi dare wato yini yini yini biyu akan iya yin sama yini daya amma an fi son mutum ya yi itikafi din tun daga farko har ƙarshe ƙarshen kuma shi ne sai ya je idi daga idi ne zai koma gida itikafi akan yi shi ne kuma a masallacin juma'a kuma yana da dokoki yana da sharuɗa sabanin yadda zaka zo kaga in itikafi sun mimi ga kafa su sune WhatsApp sune Facebook sune Instagram sune Viber sune abubuwa na katin gaba ɗaya wannan yana daga cikin wannan mai itikafi ba zai yi wannan abun ba mai itikafi shi ya zo ne ya zo wajen Allah ne baya da wani damuwa daga cikin zarafin duniya idan ba Allah ba kaga ba za a ganshi kuwa a chatin ba kai in so shine zamu in kana itikafi ma duk wayoyinka ka kashe ka yanke saduwa da kowa ka koma saduwa da mahaliccinka shikenan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kar ku kusance su ko ko alaka na auratayya faru tsakaninku da matanku lokacin kuna itikafi a masallatai Allah ya ce tilka hududullahi fala taqrabuha wa'innan abin da aka faffada muku su ne iyakokin Allah iyakokin da Allah ya sassaka muku Allah yana da iyaka ai shine hadisin hadisin Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu iyakokin Allah tamkar misalin karra'iyar ahaulan hima yushaku an yarta'a bihi ألا وإن لكل ملك هما ألا وإن هم الله مهارمه kowane sarki yana da shinge yakan ce ga dokansa kar a ƙetare masa wannan dokar to Allah ma yana da shinge shingensa shine abin da ya haramta kar ka yadda ka ƙetare abin da Allah ya haramta kuma haramta wannan da yayi ya haramta ne domin maslahar rayuwarka ba don amfaninsa ba tilka hududullahi fala taqrabuha كذلك يبين الله لكم آياته آه كذلك يبين الله للناس كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون yanda ka ji Allah ya zaro waɗannan abubuwa ya jera su to haka Allah yake babbayyana ayoyinsa wa mutane la'allahum yattaquna domin wannan abun ya gadar musu da tsoron Allah ta'ala tsoron Allah shine mafita a komai duk bala'in da muke ciki a yanzu rashin tsoron Allah ke jawo mana kuma duk wanda ya fi ka tsoron Allah kowaye kai a gaba da kai yake annabi ne ce walaysa li arabiyyin fadlun ala al-a'jami illa bi taqwa balarabe bai fi bakin fata da kuma sai da tsoron Allah tsoron Allah yana fitar da mutum daga kunci Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda ya ji tsoron Allah Allah zai ba shi mafita kuma dai azurta shi ta yadda bai sani ba tsoron Allah yana gadar da ilimi Allah yake wattaqullah wa yu'allimukum Allah ku ji tsoron Allah Allah ya ƙara muku yawan ilimi to ashe idan da za mu ji tsoron Allah yadda Allah yake ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimuna da Allah ya warkar da mu ga duk damuwan da muke ciki na duniya da kuma za mu je mu samu rahaman Allah a gobe a kiyama dan haka 'yan uwa mu ji tsoron Allah cikin komai da komai yanda za mu ji tsoron Allah kuma duk abin da za ka aikata a duniya ka tuna cewa Allah ne yake gadinka akan wannan abu idan harka ne ya haɗa ka da wani ka tuna da cewa Allah shine alƙalinku Allah yana ganin ka idan zamantakewa ne na aure ka tuna cewa Allah huwa al-muraqib Allah ne yake kula da kai lokacin da ka fuskanci Allah kana ibada ka tuna cewa kana gaban Allah ne to ma'ana kana kiyaye Allah kenan a komai to daga lokacin da kake kiyaye Allah a komai kayi kusan ka samu mushahada dama daga muraqaba ake samun mushahada daga mushahada kuma ake samun fana'u nan wasu matakai ne wanda yake cikin tafiya zuwa ga Allah lokacin da kake cikin muraqaba kana ganin cewa Allah yana gadin ka a komai dan haka ba za ka yi wargi ba a gurin sallah za ka mai da hankalinka zuwa ga Allah a mu'amalanka za ka mai da hankalinka zuwa ga Allah in wani abu ya faru ba kunyin wani zaka ji ba a kunyin Allah kake ji tafiya da Allah na ganin ka in wani abu zaka bari ba zaka bari don wani ba wani ma sai dai na bari don Allah shine wa an yuhibba lillahi wa yarda lahu wa yaghdaba lahu wa ya'muru bil ma'ruf yanda Abdurrahman al-Akhdari ya kawo to in ka samu waɗannan sifatu to kana dabda ka samu mushahada mushahada shine kana gani da idonka na zuciya don ka ga abubuwan da ido adi ido tabi'i baya gani irin yadda manzon Allah ce ita gufira ta tulmun fa innahu yanzuru bi nurin lahi ku ji tsoron hangen mumini yakan hangane da ganin Allah to kaga ganin ka zai zama ba irin na mutane ba ganin ka zai tafi yanda wani bai gani ba sabila da ka kiyaye ubangiji cikin hidimominka daga nan kuma sai ka samu fana'u in ka samu fana'u kuma ka je iyakan abin da ake nema ka isa zuwa ga Allah ta'ala kenan Allah ya ba mu sa'a Allah ya taimake mu muna da lokacin da za mu amsa tambaya minti biyu ne ya rage kuma ga shi muna da tambaya idan aka ga na koro bayani kuma ga shi muna da tambaya sai a nuna min sauran mintocin da suka rage sabila da mu samu daman ansa wa masu tambaya tambayoyinsu da haka waɗanda suka turo mana da tambayoyi do Allah su yi hakuri su su jira insha Allah gobe za mu ware lokaci kamar minti ashirin kafin mu gama karatu insha Allah sai mu amsa tambayoyi gaba ɗaya amma kar a dakata da rubutu tambayoyi din na'am
jama'a salamu alaikum akwai group da aka bude na karatukan malam na tafsiran tun daga 2016 17 18 zuwa da kuma wannan ko wanda suka fara samu da kuma karatukan dai na ashfa da su alburda da sauran maulidai da yayi akwai wanda suke bukata kamar mata da wayanda ba su hawa social media to diddin mai bukatan karatu kammala akwai complete tafsirin sa ana zuwa da shi wannan masallaci mutum da ya zuwa ya zo ya sha wannan waje naira ɗari da hamsin wannan kenan sanarwar da muke wanda muka yi sannan kuma akwai mata wayanda da kuma wanda mutanen da suke nesa wanda suke son tambaya wa malam to nan ma an ba da dama a guru an tutura in akwai masu tambaya za su rinka turowa a nan ne wasu za su fara rubuto tambayoyinsu salamu alaikum
Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya mana bukatunmu maulan mu shehi Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana Allah ya kiyaye mana shi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bukatunmu na zahiri da baɗini Allah ya biya marasa lafiyan mu Allah ya ba su lafiya albarkan manzon Allah masu bukata kowane iri ne Allah ya biya musu bukatansu alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله